بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتم دمكي أتكين لتاف تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يومنا a safiya ta shida ga watan aljumada saniya goma sha ɗaya afuwan goma sha ɗaya ga watan aljumada saniya watan shida hijira alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da biyu ga watan disamba shekara ta 2025 miladiya safiyar yinin talata a wannan masallaci namu mai albarka jami'u Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wasallama da ke nan unguwar bidawa cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi a wannan karatu yau za mu tashi ne akan gaba babi da zai yi magana akan karatu bayan fatiha mun yi karatu da ya gabata akan karatu karatun fatiha da kuma karatun mamu za mu tashi yau akan karatu bayan fatiha malam ya ce wa yusannu an yaqra ba'da al-fatihati suratan ukhra حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين ما لا يتي ويسن أن سننته yana daga sunna tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallama an ya qara abadal fatihati suratan ukhra mai sallah ya karanta wata sura daban bayan fatiha hatta fi salatil janazati har a cikin sallar jana'iza, au ba'adal ayati ko ya karanta wasu ayoyi ko da ba sura su kutum ba, wasu ayoyi daga cikin wata sura a cikin alkur'ani mai girma, firraka atainil ulayaini wannan sunna na karatun sura an sunan tashi ne a cikin raka'o'i biyun farko ga sallah wacce take ta haura raka'a biyu ko kuma ga sallah mai raka'a biyu kamar sallar asuba wannan karatu bayan sura na alkur'ani mai girma kamar yadda kuka ji malam ya ambata ko karatu bayan fatiha wato karatun sura ta iya yiwuwa mutum ya karanta sura doguwa ko gajeriya ko mutum ya karanta wani yanki na wata sura aya kaɗan ko da yawa fakara umma ta yassara min alkur'an ku karanta dai abin da ya sauwaka na alkur'ani in dai fatiha ta samu ita ce ba rangwame dole sai an yi ta a kowace raka'a sannan ita ce kuma sai an karance ta gaba ɗaya daga farkon ta har ƙarshen ta ba a yankanta a bar saura sannan ita ce rukuni in bata samu ba sallah bata yi ba ko da a raka'a ɗaya ne cikin raka'o'in sallar amma karatun sura ko karatun karanta wani abu na alkur'ani bayan karatun fatiha to al'amarinsa akwai sassauci hukuncinsa bai kai na karatun fatiha ba shi sunna ne ba rukuni ba ne ma'anar sunna shi ne hukuncinsa na wajibci na tilas bai kai hukuncin karatun fatiha ba ma'anar sunna a nan rasa shi a cikin raka'a ba zai hana ingancin raka'a ba ba kamar fatiha ba shine ma'anar sunna anan mu kiyaye in an ce sunna tana da ma'anoni daban-daban ya danganta a ina aka faɗa yawwa a cikin hukunce-hukunce idan an ce sunna abin da bai kai farilla ba to amma fa a babi na na na aqida ko a babi na ilimin hadisi idan an ce sunna to wani abu wani abu daban ake nufi ba wannan ba to kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam shakundum ne a cikin addini dukkan sunna tana koma zuwa gare shi ne amma kuma ya danganta a a cikin wani siyakin zance aka ce sunna yanzu a nan a karatun hukunce-hukunce idan an ce sunna shine dukkan abin da hukuncinsa ƙarfinsa bai kai wanda za a ce masa farilla ko rukuni ba sannan sura ta bambanta ko karatun bayan fatiha ya bambanta da karatun fatiha ta yadda ba sai an cika sura daga farko har ƙarshe ba idan wani abu ya samu na sura walillahi alhamdu in sura ce su kutum ta samu walillahi alhamdu wannan duka daidai ne kaɗan ko da yawa inda an ɗora wani abu akan fatiha wadda ya kai aƙalla aya uku sau da shi ne mafi ƙarancin sura da ka samu alƙur'ani mai girma aƙalla mutum ya karanta aya uku bayan fatiha to ya ishe shi ya ruku'u wannan babu babu matsawa a kai sannan mun kula malam ya ce hatta fi salatil janazati har a sallar jana'iza duk da a can a karatun fatiha bai kawo irin wannan batu ba amma tun da ya yi shi a nan a sura a karatun sura ne malam ya ce hatta fi salatil janazati ina ga karatun fatiha za ka zance mai inganci duk da akwai sabanin malamai sallar jana'iza kamar sauran salloli take irin yadda ba a kowace sallah sai da karatun fatiha to haka sallar janaza ba a yin ta sai da karatun fatiha da haka idan an yi kabbar harama a sallar jana'iza abinda ake farawa da shi na karatu shi ne karatun fatiha to shi ne malam ya ce kamar yadda aka sunanta ƙarawa a kan karatun fatiha to haka an sunanta ma a sallar jana'iza tunda ita ma sallah ce ita ma sallah ce wajen malamin hadithi da wajen malaman fiqhu da wajen malamin tafsiri wajen dukkan malamai sallar jana'iza sallah ce ba addu'a ba ce zalla kamar yadda wasu suke fahimta wasu suna fahimta sallar jana'iza zalla addu'a ce don haka ita za a iya yin ta ko babu alwala za a iya yin ta ko ba a yi sahu ba za a iya yin ta ko ba fatiha za a iya yin ta ko kaza duk akwai waɗannan fahimtar da wannan ra'ayoyi amma in mun kula ce aka yi a fara ta da kabbara a ƙare ta da sallama irin yadda ake wa sallah dai sallah don haka sallar jana'iza ma idan an ƙara mata sura to an zo da sunna babu laifi idan kuma ba a ƙara mata sura ba aka tsaya iya fatiha to dama a sallar sauran salloli ma ita surar ba ƙarfinta ba kamar fatiha ba ne kamar da muka bayani don haka duka al'amuru fihi sa'a akwai yalwa akwai dama a cikin al'amarin sai dai kuma kamar yadda muka sani cewa karatun sura a salloli ko na farilla ko na nafila yana yana danganta ga abin da shi mai sallar ya zaɓa ba a tilasta wa mai sallar ga surar da zai karanta a sallah kaza ba ga surar da zai karanta a lokaci kaza ba in banda an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta wasu surori a wasu salloli irin sallar asuba ranar juma'a irin sallar abinan irin sallar juma'a irin wasu su salloli sallar magariba sallar kaza an ji shi yana yawan karanta sura kaza ko kuma a shafa'i da wuturi an ji shi yana karanta kaza to irin wannan ya tabbata a sunna cewa annabi alaihi salatu wasallam ga abin da ya yawaita karantawa amma ba shi yake nuna sai in wannan mutum zai yi sannan sallar ba to haka sallar jana'iza ba a ce sallar janaza in za a karanta sura sai tabbace da ba don da haka muka fahimta cewa tabbace da fa surar sallar gawa ce ba a karanta ta ma a sallar farilla ko a sallar sallar Allah sai a sallar gawa a'a tabbace da sura ce irin yadda sauran surori suke cikin Qur'ani yadda zaka karanta ta ka haddace ta haka zaka karanta ta a sallar farilla haka zaka karanta ta a sallar nafila haka za a karanta ta a kowace sallah tabbace da sura ce irin yadda kulhu wallahu take sura ba abin da ya bambanta tabbace da da sauran surorin alkur'ani mai girma ta fiskar dalili to amma an kaurace wa sura gaba daya ba a karanta ta ko kadan ana kyamar wannan surar kuma idan wannan surar ana la'akari da abin da ke cikin ta ne na lugudan azaba akan Abu Lahabi ah to fadamdaman da aka yi a wasu ayoyin akwai da sun fi tabbace da tsanani akwai ayoyin da rikicin da ke cikinsu na azaba ya fi na tabbace da amma haka kawai aka gadar mana tabbace dan nan aka zo aka tsane ta aka kyamace ta sai dai dole mutum kawai ya bi ta kanta lokacin da yake farfaro da babbako amma daga nan shikenan sun yi sallama da tabbace da ba haka bane malam yace wa yutilul qira'ata ba'daha ahyanan ويقصرها احيانا لعارض سفر او سعال او مرض او بكاء صبي ويطيل القراءه بعدها احيانا ما لا yace bayan fatiha to zai tsawaita karatu ahyanan wani lokacin ita fatiha karatunta bai ɗaya ne tunda haka take aya bakwai ce an gama ta an gama ta sura ce take da bambancin ayoyi to malam yace bayan karatun Fatihar wa yutilul qira'ata ahyanan wani lokaci ya tsawaita karatun wa yuqassiruha ahyanan wani lokacin kuma ya takaita karatu sai malam yace li'arid safari saboda bujirowar yanayin tafiya akan hanya ne matafiyi ne au su'alin ko tari yana sallar sai tari ya zo masa in ya ci gaba da yi taron tarin zai karu aw maradin ko kuma rashin lafiya yana sallar sai cikin sai kulla yana sallar sai kafarsa ta motsa yana sallar sai bayansa ya, ya, motsa yana sallar sai kansa ya sara yana sallar sai zazzabi yana hawansa aw buka'i sabiyin ko kukan yaro yana sallar sai ji yaro yana kuka wani ya zo da ɗansa masallaci ɗan yana ta mar rikici ko akwai mata a masallacin suna sallah a baya domin haka ya tabbata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suka ce idan yana sallah sai ya ji kukan yaro to yakan takaita sallarsa saboda ya samar wa mahaifiyar wannan yaron damar kula da yaranta sallah ce ta farilla in baka gama ba za a gama ba da haka duk yadda mutum ya mutsu sai liman ya gama to kai liman sai ka dinga la'akari da yanayin talakawanka wato mamunka ba daidai ba ne ba liman ya tsaya ƙiƙam bai damu da kowa ba sai tilawarsa ya dinga saukewa mamu abin takara a sallah ko ya yi sabuwar hada sai ya jirge ta baya la'akari da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan amma ahadukum bil qaumi falyukhaffif idan ɗayan ku zai ja mutane sallah to ya sassauta fa'inna fihi mudda'ifa wal marida wa dal haja yace cikinsu akwai mai rauni wani tsoho ne tsaiwar taka ba zai iya ta ba wani kuma ruku'u ne in aka yi ruku'u to ya masu wani sujada ce in aka yi to ba zai iya dadewa ba to ka dinga la'akari akwai masu rauni wal marida akwai marasa lafiya a iya samun cikin mamun kamar lafiya kwaya daya yana da haƙƙi ka kula da shi karkace ba mutum ɗaya za mu tsaya muna sallar mu abinan a'a mutum ɗaya idan akwai marar lafiya to ka kula da shi kuma ba za ka sanin akwai ko babu ba wadal haja akwai kuma mabukaci akwai mabukaci wanda wani abu ya tsaya masa sallah ce ta rike shi amma wani abu ya tsaya masa wala Allah yana gidansa matashi tana ɗan naƙuda abin yana ɗan motsawa an kira sallah ce to banne yau sallah na dawo kafin na abin ya dan nuna ya shiga sahu an fara sallah sai mu boye sai vibration dir musika tsan dir don Allah wannan ya ina zai samu kwanciyar hankali kai kuma ka kai kuma kaje kaje kaje ka dauko wata sura a cikin bakara a cikin a cikin a cikin raka kana tai me zai faru wannan bawan Allah ka raba shi da hankalinsa to shi yasa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tsawaita wani lokacin kuma yakan rangwanta wani lokacin haka kawai sai ya tsawaita saboda yadda ya duba situation yanayi haka kawai kuma sai ya takaita saboda ya duba yanayi ko ana cikin sallar ma wani abu ya taso ya canza yanayi to ana cikin sallar wani lokaci za a iya dauke wuta ya zama babu babu zafi sai da mutane ana cikin sallah sallar ku lafiya kalau kuna yin ta sai aka dauke wuta sai kawai da nan zafi sai kaure masallaci to sai ka canza yanayin sallarka sai ka canza yanayin sallarka saboda yanzu an samu an samu damuwa eh malam yace wa takhtalifu alqira'atu bi ikhtilafi as-salawati فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس ثم الظهر ثم الظهر ثم العصر ثم العشاء ثم المغرب غالبا ما لا يتي وتختلف القراءة باختلاف الصلوات karatu yana bambanta da bambantar sallah shi karatun sura yana bambanta da bambancin sallah fal qira'atu fi salatil fajr mala yace karatu a cikin sallar asuba atwalu minha fi sa'iri salawatil khamsi yafi tsawo sama da sauran salloli biyar na sallar asuba a cikin salloli biyar to yafi na sauran salloli tsayi summa zuhur sannan sallar azahar daga sallar asuba a tsawo sai sallar azahar summa al'asri wal isha'i sannan sai sallar la'asar da sallar isha su suna kankankan irin tsawon sallar la'asar shigensa ne na sallar isha summa al-maghribi ghaliban sannan sallar magriba galibi ita ce a ƙarshe wajen takaitawa sallar asuba ta fi tsawo sai sallar azhar take biye mata baya la'asar da isha su shigen su daya surorin da ake musu shigen daya sannan kuma sai magariba ita ce tafi kowanne wato ƙarancin karatun sura malam yace galiban yawanci saboda me saboda ita kanta magaribar akan samu annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tsawaita ta an same shi ya karanta wattur a sallar asuba gaba ɗayan ta raka'a ɗaya suratul tur sannan ya karanta arafi a sallar magariba suratul arafi fa kanwar bakara ya karanta ta a sallar magariba a sallar magariba ba sallar asuba ba a sallar magariba to kaga kenan wani lokaci yana tsawaitawa a magaribar ma to amma da aka da malam yace galiban ma'ana mafi yawanci annabi sallallahu alaihi wasallama sallar magriba yana takaita karatunta to haka ake so to in an ce tsawaitawa kuma ba ana nufin fitarwa a hankali ba idan an ce takaitawa kuma ba ana nufin yi birbirbi kamar babu nutsuwa ba ba haka ake nufi ba shi kansa tsawaitawan ya danganta da da wace irin al'umma ce yanzu idan an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa sallar magariba ya taɓa sallar magariba da suratul arafi a al'ummar mutu ta yanzu ba ka zuwa ka ce za ka ɗauko suratul arafi a sallar magariba ka dinga karantawa ka dinga karantawa kai an maka bawa irin ta annabi ne sallallahu alaihi wasallama yanzu aka ce annabi alaihi salatu wasallam ya karanta bakara da ali imrana da nisa'i a raka'a ɗaya a sallar dare da bakara da alimrana da nisa'i kai za ka iya ai daga nan kasan annabi ya wuce ka daga nan kasan ba komai ne za ka iya ba Allah ji kan malan kala rawu ya ce wasu wai komai na annabi za su yi ya ce ku kwatanta ne aka ce muku annabi wasa ne kuma da gaske ne wani abun yanzu wannan da bakara da alimrana da nisa'i kai yanzu idan aka ce wannan waɗannan surorin guda uku kai sallar da ran gaba ɗaya da su gaba ɗaya raka'a goma sha gaba ɗaya raka'a goma sha raka'a goma sha ɗayan da za ka yi a ce gaba ɗaya ka yi ta da su sai ka ga daren ya maka sai ka ga daren ya maka ran balle a raka'a ɗaya to akwai wani abu na irin nasa ira da amincin Allah su tabbata gare shi wanda dole ka yadda ijazi ne dole ka yadda gajiyarwa ne shi kaɗai ne Allah maɗaukakin sarki ya mashi wannan baiwar zai yi ya kwana lafiya to da haka a dinga la'akari da wannan kar a dinga zo a sa mamu a gaba a yi ta azabtar da su ko komai sai an yi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace alqasd alqasd tablughu yace ku dinga yi a takaice a takaice za ku kai ku rika kwatantawa da kadan kadan za ku kai eh a dinga debo a daina debo da zafi malam yace wal qira'atu fi salatil layli atwalu min zalika kullihi karatu kuma a sallar dare yafi haka tsayi gaba daya karatu karatun sallar dare yafi karatun sallar farilla tsayi ba don komai ba sai don sallar farilla sallolin nan guda biyar na farilla su Allah ne ya ɗora maka kuma ya wajabta maka ka zo masallaci ka yi da haka sai aka ja kunnen liman cewa ya kula da kai kar ya kore ka tunda dole ne kuma sai an yi sau biyar a rana kuma ana neman ka sau biyar ɗin nan to don Allah liman ya mai da hankali kar ya kore ka kar ya ɗaga maka hankali ka ji ba za ka iya ba a yi shi ɗan daidai domin an gina addinin Allah akan musamaha an gina addinin Allah akan rangwame ba tsanantawa duk abin da aka ce dole ne to fa yau da gobe sai Allah don haka abi mutane a hankali saboda dole ne kuma kullun ne kuma sai an maimaita har sau biyar to ba daga hankali amma sallar nafila tunda ba dole bane kai ka sa kanka to wannan kuma ka yi ta yadda ka ga dama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama sai zama shi abin da ya sunnanta abin da ya zaban makansa wanda baya zaban makansa ko sai mafi falala shine tsayuwa da yawa a sallar dare idan ka zaban makanka kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan yafi falala a sallar dare karatu yafi tsawo to shi yasa idan sallar tarawihi ake yi da azumi ko sallar tahajjud ake da azumi to ma mu baya koka cewa karatu yayi tsawo saboda in ya bari ma babu komai ba dole bane dama shi ba dole bane akan sa ba dole bane akan sauran mamu ba dole bane akan liman duk wanda ya bari bai yi laifi ba in ya bar masallacin ya je gida yayi bai yi laifi ba ana yi a gida ba kaman sallar farilla ba ce dole sai masallaci jama'a an gane yawwa to haka ne don haka sallar dare ana tsawaita karatu fiye da sallolin farilla kamar yadda na baku misali cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta bakara da ali imran da nisa'i a sura a raka'a daya wa sunnatu italatul qira'ati fi raka'ati al-ula aksara min as-thaniya abinda ya tabbata a sunna shine tsawaita karatu a raka'a farko sama da raka'a ta biyu ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama idan mai sallah zai yi zai zai yi karatun sallarsa idan ya karanta su idan ya karanta sura ko ayoyi in ya karanta aya goma a raka'ar farko to raka'a ta biyu sai ya karanta aya biyar ko shida ko bakwai yadda ba su kai bata kai ta bai kai raka a farko tsayi ba wa an yaji alal qira'ata fil akhirati ukrayaini aqsara min al ulayaini qadra an sannan kuma ya sanya al qira'ata fil ukrayaini karatun a cikin rakawoyi biyun na ƙarshe aqsara min al ulayaini su fi takaituwa akan rakawoyi biyun farko qadra nisfi gurgurdan rabi gwargwadon rabi wato tsayawar da aka yi raka a farko in an zo raka ta biyu zama gwargwadon rabin raka a farko in an ce gwargwado shi ne ko kama da haka ko sama da haka kaɗan ko ƙasa da haka ake bukata sai ƙira'atul fatiha fi raka karatun fatiha a raka'a وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة ما ليس واجبي ne karatun Fatiha a kowace raka'a wannan mun faɗa tun wancan karatun wancan satin wa yusannu ziyadatu alaiha fi rak'atayn al-akhiratayn aidan ahyana sannan an sunnanta ƙari akan Fatiha a rakawoyi biyun ƙarshe kuma du ahyanan wani lokaci wani lokaci wato yana daga abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yakan ƙara akan karatun fatiha har arkawoyin ƙarshen ma kama a sallar la'asar ko a sallar abin azhar ko a sallar isha rakawoyin ƙarshen to su ma dan mutum ya ƙara sura ko ya karanta wani abu na alkur'ani bayan fatiha ya dace da sunna amma dai ba sunna ce wacce take mudawama wacce ake dawoma akan ta ba wani lokaci shi samalin ce wani lokaci an ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya kara shi yasa za ku ji malaman fiqh suna cewa idan mutum ya rafkana a sallah ya karanta sura a raka'a ta uku ko a raka'a ta hudu falashiya alaihi ba komai a kansa saboda ƙarin karatu a raka'ar ƙarshe ba zai cutar da sallah ba eh ba zai cutar da sallah ba wala tajuzu italatu al-imami lil qira'ati bi akthara mimma jaa fi sunnati fa innahu yashuqqu bidhalika ala man qad yakunu wara'ahu min rajulin kabirin fi sinni aw maridin aw imra'atin laha radhi'un aw dhil hajati Malam ya ce, Wala ta juzu italatul imami, baya halatta tsawaitawan liman lilkira'ati ga karatu, bi aksara min maja a fi sunna, da abin da ya fi abin da ya zo a sunna. Baya halatta liman ya tsawaita karatu da sama da abin da ya zo a sunna. Nan da ya ce liman, kaga mutum idan shi kaɗai yake sallar, to idan ya tsawaita karatun haka ya zaɓa. to wannan babu laifi nan ma kuma yayi la'akari da cewa sallar farilla ce ma abocin lokaci kar ya shiga karatun da zai fitar da sallar daga lokaci sannan ya kula da cewa sallar farilla ce ana bukatan nutsuwa madaidaiciya a cikinta kar ya je yayi karatun da zai fita daga nutsuwa madaidaiciya ya karatun da zai fita daga hayyacinsa duka wannan ba a bukatarsa to ya zama ya kwatanta alqasd alqasda tablughu fa innahu yashqu bidhalika ala man qad yakun wara'ahu idan shi liman ne to tsawaitawan zai tsananta wa waɗanda suke a bayansa min rajulin kabirin kamar a ce akwai wani mutum babba in an ce babba ba babba mai jiniya ba babba mai shekaru wanda ba zai kafafunsa ba za su iya ɗaukarsa a kan wannan tsari ba saboda rauni kabirin fisin ne babba a shekaru aumarizin ko kuma marar lafiya wanda yanayin sallar ba kowanne zai iya juran tsayawa a cikinsa ba ko ruku'un ma ko sujjadar ko zaman ma duk wani hali na sallah sai ka samu cewa wani ya gamu da wata jinya da wannan halin yana wahalar shi duk yanda zaka tsaya ka ji cewa kai zaka iya tsayuwa akwai wanda tsayuwar take wahalar shi in kana jin zaka iya ruku'u baka da matsala akwai wanda yana sunkuyawa to kashin bayansa zafi ko kunkumunsa zafi yake ji ko idansa zai ji kamar zai faɗi in kana jin cewa ai sujada kan a lankwashe ake yi to akwai wanda yana ajiye kansa a kai a ƙasa sai ciwon kai sai jiri kansa ya dinga sarawa da tsanani in ba ya ɗago ba babu kwanciyar hankali in zama kake ji akwai wanda yana zaman Allah Allah yake ai sallama kafarsa ciwo take ko wani wurinsa ko kafafunsa ba sa iya ɗauka sai da ya kamata ko ya zauna a kan wani abu da haka Allah Allah yake ka miƙe ko kai sallama in ta ƙarshe ce da haka ba wani hali na sallah ba ce za ka samu wani a takure yake yake wannan hali a wamira'atin lahara zai'un ko kuma akwai wata mata da take da yaro mai sha yaro da take shayarwa wanda kaga ko da ba shayar da shi ɗin take ma an ce razi shi ne mai shan mama tayu a bayan teke da wani lokacin mata idan sun yi goyo to yaro za a zauna lafiya da shi a tsaye amma idan aka hantsila aka yi ruku'u ko aka yi sujada sai ka ji ya tara ya ya ta da ihu to sai ta sujada taka sai kai kokarin takaita ta yadda zaka samu wannan yaro da uwarsa lafiya an gane ko audil hajati ko kuma wani wadda yake mai wata bukata a wajen masallaci kamar da na buga misali dazu da wadda yake da mata mai naƙuda to irin wannan duk sukan sa liman yayi la'akari da su shi yasa shugabanci a musulunci mas'uliya ce ta masu ilimi da kaifin hankali ku duba shugabancin sallama abin minti goma an yi an tashi amma yadda ake koyawa shugaban yadda zai biyar da mutane balle shugabancin gari gaba daya ko ƙasa gaba daya al'amarin da yake bukatar ilimi da kuma kaifin hankali da kuma la'akari da waɗanda kake shugabanta ba wa kai kawai ka wuce gaba shikenan kai komai naka ya tafi daidai amma na kowa ya wargaje in so kowa ma ya ci ubansa ba haka ake shugabanci ba musulunci dole za ka dinga tsara kana duba bakin gatari kana tafiya kana waiwayen waɗanda kake ja saboda su ne gatarka in babu su ba za ka wuce gaba ba in babu su ba za ka wuce gaba ba ban yi tsammanin wannan masallaci da aka ce in babu ku liman zai zo ya hausa layan nan ya fuskanci alƙibla ya ce zai yi sallah ba in babu ku shi ma wuri zai samu a gefe ya yi sallah zai shiga wannan wajen ne ya ja sallah don kuna na to duk shugabanci haka ne duk shugabanci haka ne in shugabanni sun ɗauka cewa su isassu ne don haka su suka fi kowa cancanta da gata da jin daɗi da security su suka fi kowa cancanta da kaza su suka fi kowa cancanta to ai waɗanda suke jagoranta su ne gatarsu in ba sa nan kai ma baka nan Allah ya samu cika da imani lokacin mu ya riga ya kare muna roƙon Allah subhanahu wataala ya hada mu cikin ladan abin da muka yi daidai Allah ya gafarta mana kurakuranmu wa sallallahu musallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah